إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شاد يا لوتع المحرم إجرى مائكي صلى الله عليه وسلم دبودا دري هدود أربعين دبقي wanda ya dace da biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin tafsir alkur'ani mai girma muna cikin suratu ali imran mun tsaya daidai aya ta ɗari da talatin da hudu yau za mu tashi kan aya ta ɗari da talatin da biyar والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ما ليت ثم ذكر اعتذارهم سنة الله سبحانه وتعالى يفعي بان قرنس لربهم قال الله مهد الجنس اعتذار شيني بعد حقري وكما كاو همزري shi ake ce mai tizar to Allah ya faɗi ban haƙurin masu imani masu tsoron Allah ga Allah ta'ala mana suna ba Allah haƙuri min janayati daga cikin aikace-aikacensu da suka aikata marasa kyau wa dunubihim kuma suna ba Allah subhanahu wata'ala haƙuri dangane da zunuban da suka aikata wa qala sai Allah ta'ala yace wallazina kuma masu tsoron Allah su ne waɗanda iza fa'alu fahishatan idan suka aikata alfasha, au zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kansu, ai, abinda Allah yake nufi, sadara minhum amalin sayya. Mugayen ayyuka sun hito daga wurinsu, mana sun aikata mugayen ayyuka, tare da cewa su masu tsoron Allah Allah ya kira su ba sai ga su kuma Allah yana cewa su ne waɗanda in sun aikata mugun aiki kabira mugun aiki a nan wurin ana nufin babban laifi au ma duna zalika ko kuma koma bayan babban laifi domin laifi kala biyu ne akwai babba akwai karami akwai kabira akwai sagira akwai kabairu akwai sagair akwai ƙanana akwai manya-manya manya-manya su ne waɗanda abubuwa ke biyo bayan su ko dai a hukunta mutum ko a mai bulala ko ma a kashe shi ko a tsine mai albarka ko a ce ɗan wuta ne ko abin da ya kama da wannan ƙarami kuma shi ne saɓanin wannan to dukkansu ba su da kyawu zunubai duka ba su da kyawu wajibi musulmi ya guje su dukkan zunubi ba ya da kyawu kakka tsaya kan aikata wani laifi ka zanki tunanin ai karami ne ai ba babba bane to Allah ta'ala ba ya san bawa ya rena laifi Allah yana so ka girmama munin wannan laifin ko da ka san karami ne to ai Allah subhanahu wataala yana yi jarraba ka kai ta aikata shi ka tara in ya taru ko ba ya zan babba ba to ba a san wasa da ko izgili ko ganganci da zunubi daga cikin zunubai to idan sun aikata babba ko karami da garu ila tauba sai su yi sauri su yi gaugawa zuwa tuba mana da sun aikata sai su tuba wal istighfar sa'ad nan kuma su yi ta roƙon Allah subhanahu wataala gafarar zunubi wa dhakaru rabbahum kuma sai su tuna Allah mahaliccin su su tuna girman Allah subhanahu wataala wa ma tawa'ada bil asina kuma sai su tuna alkawarin da Allah ya ma masu saƙo. Wa man yasi Allah wa rasulahu yudkhilhu naran fa inna lahu nara jahannama wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina gaina ire-iren waɗanda sai su tuno su cewa Allah fa ya yi alkawarin wutar jahannama ga dukkan wanda ya saba mashi to tunda mu ma mun saba mai mu ma muna cikin su kenan wa wari bihil muttaqina kuma sai su tuno abinda Allah ta'ala yayi ma masu tsoron shi alkawari da shi na aljanna wa man yuti Allah wa rasulahu yudkhiluhu jannati duk wanda ya ba Allah ya bi manzo Allah aljanna Allah zai kai shi fasaluhul maghfirata lidunubihim idan suka tuna alkawarin da Allah ya makafarai masu saban shi da alkawarin da Allah ya ma masu imani na aljanna to shikenan sai su roki Allah ta'ala gafara ga zunubinsu wasatra li uyubihim kuma sai su roki Allah ta'ala ya rufa masa aibinsu ya rufa masa asirin su ma iqla'ihim anha tare da rabuwarsu da wannan zunuban da suka aikata wa nadami ma alaiha da kuma nadama su akan waɗannan laifuffuka din walaza qala da haka Allah ta'ala yace walam yusirru ala ma fa'alu basu dage suka dore akan abin da suka aikata ba wa hum ya'lamun alhali kuma sun san cewa zunubi ne suke aikatawa sai Allah yace ulaika almawsufuna wadancan wadanda aka siffanta su bitilka sifati da wadancan siffofi din jaza'uhum maghfiratun min rabbihim sakamakon su gafara ce daga Allah mahaliccin su mana waɗanda suke da irin wannan hali to sakamakon su a wurin Allah subhanahu wataala shine Allah ya gafarta musu tunda sun roki Allah gafara ko to Allah ya yafi tuzilu anhu gafara za ta gusar musu da kullu mahzurin dukkan wani abu da ake tsoro ya same su a nan duniya ko ranar lahira wajannatun sa'annan kuma suna da aljanna ba guda ba da yawa tajri min tahtiha al-anhar koramu suna ta gudana karkashin ta fiha a cikin wannan aljanna din mai yawa minan na'imil muqim akwai nema wadda take dawwamammiya nema ce kullun tana nan tsayayyen nema wal bahja sa'annan kuma akwai kyawu a cikin ta wasurur sa'annan kuma akwai murna da farin ciki a cikinta dawwamammiya wadda ba ta yankewa ba ta karewa walbaha sannan kuma akwai kayatarwa da burgewa cikin aljanna da wanda kake so ya burge ka kashi dadi akwai a cikin aljanna wal khair sannan kuma akwai alkhairi mai dimbin yawa wasurur sannan akwai murna wal qusur sannan akwai gidashi manya-manyan gidaje ba kanana ba manyan gidaje irin wanda dan adam yake so to Allah ya tanadar mai su gidan aljanna kankana tankadan gidaje wanda ita aljanna kare gurin ka kenan tankada ma kada ma kadan gidaje kuma zaka amfana da su ba irin na duniya ba da za kake so ka mallaka ko ba da wani bare naka ne kaddara ce ajiya ce to can ba ajiya ba za ka mori abinka kusur ne babban gida san kaɗe ɗe babban gida wanda za ka ga komi na ciki komi na ka kana isawa ciki to su ake ce ma kusur wal manazil sa'an nan akwai gidaje kuma gidaje waɗanda suke da matakai-matakai hawa-hawa al'aniƙa masu haske al'aliya ce waɗanda suke masu tsawo والأشجار أتين الجنة أكوي إتاتي المثمرة ودن رسنا يأيا رسنا يأيا أتين الجنة البهية كما ما سبرجوا إتاتي ما سبياني ما سكايتر وما سقوكا هنكلي ولا نار الجاريات أتين الجنة أكوي قولم ودن رسك سنة تقدانا قولم أن الله تعالى يفدا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعم وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى Allah ya ce misalin irin tanadin da Allah ya masu tsoron Allah a cikin aljanna to akwai ƙoramu na ruwa mana akwai gulabe na ruwa wanda ruwan baya canzawa saboda ruwan bakin shi ba ƙasa ba ne can ƙasar shi ma ba ƙasa ba ce sadaka baya canzawa yana gudana ne akan wani abu kamar zinariya wani abu kamar azurfa wani abu kamar diamond aka yake ta gudu saboda haka baya canzawa sannan kuma ga ƙorama ta nono wanda ɗanɗanon shi baya canzawa shi ma sannan ga ƙorama ta giya tana gudu tana tayayya tana yawo cikin gidan kowa sannan ga ƙorama ta zumuwa tatattar zumuwa zumuwa irin ta tsakani da Allah ba inci ba ya dara a cikinta zumuwa ce ta tatta wadda za ka sha ka ji daɗi ka sha cikin kai ki daɗi amma yanzu kafin ka samu zumuwa ta kirki sai ka daɗi kaga ta zumuwa kana shanta kana rimta idanu ba daɗi ka ji tana wani wari ko ka ji tana tada ma zuciya saboda ba ta tattabbaci ko kuma ka sha dan ka ji daɗi sai ka ji ta sama ciwon ciki wadda ba ta kwarai bace ba ta gaskiya bace to Allah subhanahu wataala dai ya tare da mayan aljanna waɗannan gulabi da koramu masu yawo cikin aljanna Allah ka ba mu aljanna fi tilkal masakin tayyibat a cikin waɗancan gidajen waɗanda suke masu daɗi kyawawa masu burgewa khalidina fiha za su dawoma a cikin aljanna din har abada ba za su yi ta ba la yaquluna anha ba za su tashi daga aljanna ba ba kamar duniya ba ce da muke tashi da gare ta zuwa lahira ba to aljanna idan Allah ya kai mutum ciki ba zai tashi daga ciki ba wata aya Allah ya ce la yabghuna anha hiwala ba su neman tashi domin komi ba ya tsufa cikin aljanna komi yadda kake son shi haka zaka samu shi to me zai saka tashi ba ka gashiya duniya dama abin da ke sa ka tashi saboda unguwar ka koma take tsoho unguwa yanzu ka je ƙarshen zare ko ƙarshen halittar tsoho kai gida to in ka ba shekara goma baya kuma ka zama ɗan tsoho unguwa dole ka ce ka ba bari ka ƙara yin gaba ka koma cikin sabuwa to aljanna ba wannan ko ina sabuwar unguwa ce ko ina sabon gidaje ne sabon gari ne sabuwar ƙasa ce yasa Allah ya ce la yabghuna anha hiwala ba su neman tashi daga gidajen aljanna wala yabghuna biha badalan kuma ba su neman canji da gidajen da Allah ya ba su na aljanna ba za ka hurwara wani gida ba dan ba za ka samu wanda ya hishi ba wala yughayyiru ma hum fihi min an-na'im kuma ba za a canza masa abin da suke a cikin shi na ni'ima ba ba za a musanya maka ba kamar duniya ba duniya an kama Allah ya laifi sai Allah ya hurhura ma rayuwa sai canza ma ita to lahira ba ka saba ma Allah ka riga ka ba Allah sakamako ne yanzu kake ci saboda haka ba za a musanya ma ni'imar da kake ba sai dai a ƙara maka ita kullun yau ta yi jiya gobe ta yi yau jibi ta yi ta yi gobe gata ta yi jibi haka kullun kullun ƙara lafiya kullun ƙara jin daɗi kake yi wa ne ma ajrul amilin Allah ta'ala ya ce to madalla da ladan waɗanda suka yi aiki wanda amilu lillahi sun yi aiki dan Allah subhanahu wataala qalilan sun yi aiki dan kadan fa ujiru katiran sai aka ba su lada babba lada mai yawa da aikin da kai in ka kalla aljanna kai ka san ai kadan kai in ka kalla abinda aka baka to kadan ka aiki kadan kai to bare ma cikin duniya akwai wanda zai yi aiki kadan akwai wanda zai musulunta yi sallah guda yan sai Allah mai cikawa musulunci shi na gaskiya aiki na kwarai guda daidai nan to aljanna Allah zai bashi aka aikin shi kaɗan sakamako kuma wani kuma zai daɗe ko ka shekara ɗari kana ibada to abinda Allah zai baka ya yi yawan ibadar da kai bayan da sabahu to a wurin safiya yahmadul qaumus sura mutane suke gode ma tafiyar su ta dare muna ganewa ko wannan karin misali ne na larabawa karin karin magana ne larabawa sukan cewa inda saba yahmadul qaumus sura da safi mutane suke yaban tafiyar da suka yi cikin dare mana an kai tafiya cikin dare da safiya ta sai kaga yawa ka rage makanka aiki mai yawa shine ma'anan wannan ma'ana sun sha wahala a duniya to ga kuma yau Allah subhanahu wataala yana saka musu da gidan aljanna wa indal jazai a wurin sakayya yajidul amilu ajrahu kamila wurin sakamako ne ma'aikaci yake samun ladan shi cikakkiya yanzu in kai ne kana aiki kai wata kana aiki da an dauko albashinka an baka sai ka ji duwannan wahalar baka damuwa da ita ko ba haka bane sai ka gobe in zaka dawowa aiki zaka dawowa da karfi saboda aljibinka da dan nauyi haka in kai ne kana aiki na wahala aka ce duk in kai ne za a sallama ka da an sallame ka sai ka ji karfi ga jikinka gobe ma sai ka ce ka dawo amma haka ce ka bari har gobe kuma an ce yau za a biyan ka ka yi hakuri mai ba da kuɗin baya nan to gobe ba ka zuwa da ƙarfi wa ya zira ayatu muwaffaran cikakke wa ya zira ayatul karimatu malam yace waɗannan ayoyi masu daraja tun daga uiddat lil muttaqina hazzawana malam yace min adillati ahli sunnati wal jamaa yana daga cikin dalilan da ahlus sunna wal jamaa suke riko da su ala anna al amala kan cewa ayyuka tadkhulu fil iman suna shiga cikin imani ma'ana aiki ma ana kiran shi da sunan imani khilafan lil murji'a sabanin murji'awa waɗanda su aiki ba su kiran shi da sunan mai imani ba cikin imani imani wurinsu kawai magana ce akidan murji'a kenan wata kungiya ce daga cikin kungiyoyin da suka bayyana sama ga shekara 1300 da suka wuce ba yau ba tsoho kungiya ce ba kowa ya santa ba sai mai karatu wanda ba karatu yake a buɗe littafi a koya mai ba ya sanin su amma kana buɗe littafi ana koya ma zaka san su ai murji'a suna daga cikin kungiyoyin duniya waɗanda suka fara bayyana suka bata ma addinin musulunci suna su a wurinsu inda ka ce la'ilaha illallah to ka gama wannan la'ilaha illallah ba ta kwancewa ba a warware ta tana nan komi za ka yi tana nan yawa ko haɗuwa za ka yi gaban gunki kai sujada kai dai kana nan da wannan ka gaba addini ba musulunci ya zo don ya faɗa da gumaka da abin da ya kama da su da su kuma sun ce idan ka zo wurin gumaka din nan ka yabe su ka bauta masu ka roƙe su kamar yadda ake roƙo Allah tunda dai ka faɗi la ilaha illallah to aikin ka ba zai bace ba Allah ya kiyaye Wala ta ahlus sunna wal jamaa suna ganin cewa aiki ma imani ne da dalilin wannan aya ma'ana wannan ɗaya daga cikin dalilai ne masu tarin yawa da suke cikin Qur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda suke nuni akan cewa aiki yana shiga cikin sunan imani da Allah wa wajhu dalala malam yace fuskar da za a dauka wanda za a kafa dalili da ita akan cewa aiki ma imani ne inna ma yatimmu bi dhikri al-aya yana cika ne da ambatan aya allati fi suratul hadid aya wadda take cikin suratul hadid nazira hadhihi al-aya wadda take tana kama da irin wannan aya wa hiya qawluhu ta'ala tace fadan Allah ta'ala sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard wa iddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi Allah yace ku yi tsere zuwa ina zuwa samun gafara daga wurin Allah mahalicinku ku zanki tsere ku zanki gasa da juna kaka yarda tsere maka a wurin samun gafaran Allah wa jannatin kuma ku yi tsere ku yi ɗan rige tsakaninku zuwa ga samun aljanna wadda arduha faɗinta ka ardi sama'i wal ard kamar faɗin sama ne da ƙasa sai Allah ya ce uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulih an shirya ta an tanade ta ne ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzannin shi dalilin kenan sai Allah ya ce uiddat lil muttaqin nan kuma Allah ya ce uiddat lil ladina amanu billahi wa rusul walam yadhkur fiha a cikin ita wannan aya Allah bai faɗi komai ba illa labbul imani bi rusulihi sai labazin imani da shi wa bi rusulihi da ko manzannin shi muna gane cikin suratul hadid kawai Allah ya ce wa iddat lil ladina amanu billahi wa rusuli sai ya ce zalika fadlullah ba wani aiki da Allah ya ambata amma a nan cikin suratu Ali Imran sai da Allah ya zano ayyuka alladina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون كذا سيدة الله يزالوا أي كادم kenan imanin su da Allah shi yasa suka yi suka yi aiki wa huna qala wa iddat lil muttaqina thumma wasaba al muttaqina bi hadhihi al a'mal al maliyya sannan Allah ta'ala ya kamanta masu tsoron nashi da waɗannan ayyuka waɗanda suke na kuɗi ne kuɗi ne za a sawa a yi wannan aiki yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i ai kaga kuɗi ne ake sawa ciyarwa kuɗi ne wal badaniyya sa'an nan kuma da ayyuka na jiki wanda za su yi domin su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala. Yalkazu min al-gaiba wal afina ne nasu waɗannan ayyuka ne na jiki. Wallazi ne za fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum waɗannan da ayyuka ne. Badalla la na wala al-muttaqin al-mawsufin bi hadhihi sifat. Sai ya nuna cewa lalle waɗannan masu kiyaye dokan Allah waɗanda aka siffanta su da irin waɗannan siffofi masu yawa ko ula'ikal mu'minuna su ne dai waɗannan masu imanin da Allah ya ce o iddat lil ladina amanu billahi wa rusuli dalilin kenan wannan yana nuna cewa ashe aiki ba ana kiran shi da sunan bi imani kamar yadda Allah ya kira aiki da sunan imani wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum ma'ana salatakum sai Allah ya kira sallah da sunan imani dan a nuna maka cewa aiki ma imani ne da Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ta'ala ce, Kwada kwalat min ƙoblikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukaddibi. Wadi ra'ayatu malam yace waɗannan ayoyin alkarimat masu girma masu daraja wa ma bada da abin da ke bayan su fi qissati Uhudin suna bayani ne game da kissan labarin yakin Uhud. Yu'azzi ta'ala ibadul mu'minina Allah ta'ala yana yi ma bayan shi masu imani ta'aziyya a cikinsu. Ta'aziyya. Ba mai ta'aziyya ko? Minai ma na ta'aziyya. Ba da haƙuri. Ta'aziyya shi ne ka ba musulmi haƙuri saboda baban shi, mamman shi, ɗan'uwan shi, kanan shi, matan shi, ɗan shi, abokin shi ya rasu. Sai ka ba shi haƙuri lokacin da kake ce mai, shi yasa ba ke ce Allah ba da haƙuri. To ta'aziyya kenan. to Allah ta'ala yana yi ma bayan shi masu imani ta'aziyya saboda an kashe musu mutane da yawa kuma masa aika aika an yi kace kace da su a wannan yakin wa yusallim sannan Allah ta'ala yana lallashin su yana lallaba su yana ba su hakuri wa yukhbiruhum kuma Allah yana ba su labari annahu madha qablahum ajyalun cewa waɗansu al'ummomi sun wuce gabaninsu wa umamin kafira da kuma alamomi masu yawa ajiyal su ne wato lokaci rayuwar mutane ta wani lokaci kamar daga shekara shekara zuwa shekara ɗari kamar ƙarni shi ake ce majil kamar daga shekara ɗari ɗai zuwa shekara ɗari to sai a ce mai jil muna ganewa ko wannan jili ne da wuya ne a ce daga shekara ɗaya zuwa shekara ɗari bayan wannan a sake samun irin waɗannan mutanen sun wuce kuma in ka samu ma irin su to za ka ga ɗaya-ɗaya za ka samu umar kuma alamomi ne kabilu garuruwa ƙasashe duk sun wuce gabanin mai ko ba haka ba imtihinu duk lokacin da suka yi rayuwa su ma Allah ya jarrabe su in ka samu kanka cikin wata wahala cikin wata damuwa cikin wata masifa to wannan masifa din waɗanda suka wuce ka su ma sun rayu cikin ta ba da kai ka wara ba wa butuliyal mu'minuna minhu kuma masu imani cikin waɗannan al'ummomin masu yawa da suka gabata an jarrabi masu imanin su bi qitalil kafirin da yan fada da kafirai bala mai zalu mu'minan ba su gushe ba fi mudawalatin a cikin karawa wa mujawalatin a cikin gwagwarmaya da su ko kowa da faɗuka tashi tsakaninsu wannan ya faɗi yau wannan ya tashi gobe wannan ya faɗi yau wannan haka dai hatta ya jara Allahu al-aqibata lil muttaqin har sai da Allah ta'ala ya sanya karshe na kwarai ya zamanto ga masu tsoron shi wan nasra kuma Allah ta'ala ya sanya cin nasara li ibadil mu'minina ga bayan shi masu imani akhirul amri ƙarshen lamari sai ya zamanto hasalati daulatu alal mukazzibin cin nasara ya faru akan waɗanda suka ƙareta Allah da manzannin shi wa kadhalahum Allah kuma Allah ta'ala ya wulakanta su bi nasri rusulihi da taimaka ma manzannin shi wa atba'in da kuma mabiyansu haka aka yi da annabawan da suka gabata haka suka yi gwagwarmaya da su da mutanensu a ƙarshe ƙarshe mai kyawo sai ya faru ga annabawan da mabiyansu haka aka yi ta yi tsaraka Allah ta'ala cikin wannan aya na ba su haƙuri abin da ya faru gare ku a yakin uhudu to ya faru ga waɗanda suka gabace ku su ma musu irin su ma haka aka yi da farko kama ba za su ci nasara ba yanzu in ka kalli farkon lamarin fir'auna da shi da bani isra'ila aka ce ma wata rana waɗannan mutanen sai sun hau ta kan fir'auna ba ka yarda da yadda za a ka yarda duk wata wahalar duniya suke ma fir'auna ita duk wani aikin wahala suke yi sai ga Allah subhanahu wataala ya ce mun gadar masu da gidan fir'auna da gonar fir'auna da arzikin fir'auna da mulkin fir'auna komai mun ba su fir'auna yana can cikin ruwa ya zama gawa Allah ya doshi daga cikin ruwa ya zama gawa yake na an gama da shi to haka rayuwa take sai an shawo ya ke shan daɗi Allah ya kawo mana ƙarshen wahala basiru filar Allah ta ala ce to ku tafi a cikin ƙasa da abu dani kuma da jikinku in kana da wadata kana da hali to ka yi balaguro da jikinka ka shiga ƙasashen duniya ka shawo kallo kallo na imani kallo na lura na wa'azi ba kallon banza ba ba ka ta yawon banza ba ba yawon shakatawa kawai yawon bude idanu ba ka bude idanunka game da ganin kuduran Allah subhanahu wataala da iyawan Allah kaga wuraren gidaje da arna suka zama ciki yanzu ba kowa ciki ba arnan ba mumine suna nan kangaye kamar ba a zamana cikinsu ba in kana da dukiya ke da umma kada kuma da zuciyarka wa qulubikum ku yi tafiya da zuciya bana ba kana jin labarin annaba da al'ummomin su ba kana jin labarin makiya Allah da masu imani ba to kai balaguro ka zaki suranta abin kamar gagaran ka tai wannan kasai gakanan cikin gidajen su kana kalla abin da ya faru gakanan kamar kana filman abin ga yanan kana kallo ga yanan ga yana yana faruwa ƙarshe ga abin da ya faru sai imanin ka ya ƙare da Allah subhanahu wataala wanzuru idan kuka yi wannan tafiya sai ku diba ku gani kaifa kana aqibatul mukazzibina yaya ƙarshen masu ƙaryatawa ya kasance fa innakum la tajidunhum masu ƙaryatawa din nan lalle in kuka je ba za ku same su ba illa mu'azzabina face ana masu azaba ne bi anwa'il uqubati dunyawiyya da nau'uka na walalu na duniya da su Allah ya gama da su kad khawat diyaruhum gidajensu sun zamanto kangaye ne sun wofinta babu kowa ciki ba komai ciki ga ginin nan kaje kai mamaki ga gine-ginen su yadda aka yi kaga katanga ta kai girman haka kabarinta ya kai haka mutanen da suka gina ta ya kai ba ka gina ta ga tsawonta ya kai tsawon masallacin nan tsawon ta katanga wani gida ce ba na'urori ke akwai ba kuma tana nan tsaye ana ruwa ana iska ba ta faɗi ba dubban shekaru nan da kake ganinta wani mai kuɗi ne wani attajiri ne ya yi zama cikinta ya sha daɗi ya sha ni'ima duk abin da ake magana na jin daɗi ya yi amma bai ba Allah ba Allah ya gaba da shi wani masarauci ne wani babban mutum ne mai mulki ya rayu cikin irin waɗannan wuraren ga yadan ba shi ba fadawan shi ba dangin shi ba kowa gaba ɗaya ba an ƙaurace ma wurin kamar ba mutane suka yi zama wurin ba wata bayyana li kulli hadin khasaruhum tabe wasu kuma ta bayyana ga kowa wa ba izzuhum izzar su kuma ta tafi wa mulkuhum mulkin su ma ya tafi wa zala bazquhum kurin su da takamansu wa fakhruhum da alfaharin su shi ma da ya gushe babu su ma ba su nan sun wuce Allah ya hallaka su ballantana su yi korin su ya alfari ba su nan a balai safiya za a ba mu dalilin malayin ce shin a cikin wannan ba akwai dalili mafi girma ba wa akbaru shahidin ba akwai abin da yake mafi girman shaida ba ala sidqi ma ja'at bihi rusul abusa gaskiya abin da manzanni suka zo da shi ba wa hikmatul lahi allati yamtahidu biha ibadahu cikin wannan ba akwai hikima Allah ba wadda da ita Allah ta'ala yake jarraba bayin shi li yabluwahu domin Allah ta'ala ya gwada su wa yatabayyana sadiquhum min kadhibihim domin kuma makaryacin su ya bayyana daga mai gaske su akwai sauraka wannan alama ce daga cikin alamomi waɗanda suke nuna ikon Allah da girman shi da kuma gaskiya annabawa na manzanninsu cewa su waɗannan mutanen da suka yi zama suka yi ƙiyayya da annabawa ina suke ina annabawa suke annabawa suna nan su annabawa ba su karewa ko da ba su nan to suna nan kuma amma duk wanda ya ƙiyayya da su yau na fir'auna ina addinin fir'auna yake babu shi ina addinin Musa yake yana nan yanzu haka wurin wawarin Yahudawa har yanzu yana nan ga hannunsu duk da yake sun babbata wasu abubuwa kaga baya nan amma addinin shi na nan annabi Isa baya nan amma mabiyan shi suna nan suna bin addinin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan amma ne ga mana kullun karuwa muke kullun yakin kenan kullun da dawa muke mu kadai ne muke da addinin da kullun shiga shi ake yi kuma da hakar ya ce shiga shi ba zuwa ce a lallabe ka wace da Allah ka shiga ba in ka shi ruwan ayoyi ne da hadisai sai ka ce kai musulunta za ka yi kawai in ka ji lugude ya kai masu ka ce da Allah ya ake a shiga wannan addinin ba sai an ji an lallabe ka wace baka da aiki to bari mu baka aiki bari mu baka jari bari mu ma kaza ka rabu wancan ka dawo wurin mu mu ba mu haka nan mu mana zuwa mai wa'azi ne mu fadakar mu fada hakkin Allah akan bayi mu fada hakkin bayi ga Allah kawai a cikin wannan ne za ka ga Allah ta'ala ya sanya maka addinin kana san shi mu kare muke da wannan ba mu cika ciyarwa ba mu cika ɗauka abin mu bada ba amana ta shigo cikin addininmu Allah ka ƙara mana imani hada bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin hada bayanun linnas wannan bayani ne ga mutane ai dalalatun zahira dalili ne bayyananne tubayyinu linnasi alhaqa wanda take bayyana ma mutane gaskiya min albatil daga ƙarya wali sa'adati min alishaqawa wanda take bayyana mutanen kirki da kuma mutanen banza tababu da masu arziki wa huwa al-ishara kuma shi wannan da Allah yace haza din nuni ne Allah yake yi ila ma auqa Allahu bil mukaddibin yazuwa abinda Allah ya jefa shi ga masu ƙaryatawa wa hudan qur'ani shiriya ne wa mawa'izatun kuma Qur'ani wa'azi ne lil muttaqina amma ga masu tsoron Allah subhanahu wataala me yasa li annahum humul muntafi'una bil ayati masu tsoron Allah sune waɗanda suke amfanuwa da ayoyi fatadihim ayoyin sai su shiryar da su ila sabilir rashad ya zuwa hanyar shiriya wa ta'iduhum kuma ayoyin suna masu wazi kaga suna jin tsoron Allah saboda haka da yadda ka kai da imani to kana bukatar wa'azi wata tsoro sannan kuma ayoyin suna tsawata su suna kwabar suna cakai ku bar kaza kaza ba yi da kyau ku dawo bisa hanya an tariqil ghayb game da ainihin hanya ta halaka shi yasa Allah ta'ala ya ce wa hudan wa mau'izatul lil muttaqina wa'azi ne shari'a ne ga masu tsoron Allah qur'ani wa'azi ne ga kowa amma saboda su wane ne da aka yi wa'azi suke amfana su ne masu tsoron Allah shi yasa Allah ya keɓance su in ba ka ba Qur'ani wa'azi ne ga kowa yana ma kowa wa'azi kuma yana shiryar da kowa wa amma baqin nas amma sauran mutane fa hiya bayanul lahum to ayoyin alqur'ani bayani ne gare su taqumu bihi alaihimul hujja da shi wannan bayanin ne hujja take tsayuwa a kansu min Allah daga Allah liyalika man halaka an bayyana domin duk wanda za ya hallaka ya hallaka da hujja muna ganewa ku su sauran mutane da basu karba alkur'ani ba dai sun ji shi ya musu bayani saboda ka ya rage ga mai shiga rijiya ko dai ka dawo bisa hanyar Allah subhanahu wataala ko kuma ka ci gaba da biya hanyar bata ba na dai an gaya maka kaji sakon Allah rana alkiyama ba za ka ce ma Allah ba mu ji ba ba gaya man ba ba wanda ya man wa'azi ba kai saka gaya haka ba muna ganewa ku yawa shi za Allah ya ce rusulan mubashirin wa mundirin li Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul Allah ya yi ko manzanni suna gargadi suna bishara domin kan wani ya je ya ce ma Allah ai manzanni ba su zo mashi ba ai babu wani manzo babu wani annabi da ya zo wurin shi to Allah ya turo su ga sunan suna ta wa'azi kuma sun bar malamai magadansu suna ci gaba da aikin da suke yi yawa saboda haka an gaya maka kaji in ka bi ka tsira in ka kibi kuma to ka hallaka Allah ya kiyaye mu wa yahtamilu yana iya daukan annal isharata fi qawlihi nuni da Allah yace hada yana yiwa lil qur'anil azim wannan nunin da Allah yace hada bayanul lin nasi Allah yayi wannan nunin ne zuwa ga alqur'ani mai girma wa dhikril hakim Allah yayi wannan bayanin ne ga ambatan Allah ta'ala wanda yake cike da hikima wa annahu bayanun linnasi umuman cewa alqur'ani bayani ne gaba ɗaya ga mutane muna ganewa ko tana yiwa Allah ta'ala yana nufin wannan alqur'anin bayani ne ba domin ya bayyana ma mutane komi tibyanan li kulli shay'in ya bayyana maka komi duk abin da kake so ka sani wanda za a yi amfaninka duniya da lahirar ƙur'ani ya gaya maka duk abin da kake so ka san cewa ba ya da kyawu ka guje shi alƙur'ani ya nuna maka shi tsara ka shirya ne gaba ɗaya ga mutane dukkansu gaba ɗaya amma masu imani da alƙur'ani su ne waɗanda in suka ji alƙur'ani sai su tsaya su saurare shi waɗanda ba su da imani kuma ko sun saurare shi sai ya zamanto ta bayan kunne yake wucewa kawai amma dai ya zama hujja gare su tun da sun ji وهدى وموعظة للمتقين كما قرآن شريان إن هذا القرآن يادي للتي هي أقوم القرآن ينا شريان دمتاني زواغ عنيا ودى تكما في ديديتوا وموعظة للمتقين خصوصا سأنكما القرآن وازيني كما سوران الله سوكري سورة سوكي أيكي دوازن الله يتي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين kai wazi wazi yana amfanin masu imani yanan kaga wanda baya da imani baya amfanuwa da wazin da ake mashi mai canza halin shi mashayin giya zai ji wazi ba zai bar shan giya ba mazinaci haka nan in ya ji wazi ba zai bari ba haka barawo haka dan bashi haka wanda yake saba ma iyayen shi haka wanda yake yanke zumunci to wanda yake kan mugayen dabi'u in ba mai imani bane dan an yi wazi ba zai ba zai amfani da wazin ba amma mai imani shine wanda kullum ko da yayi nisa cikin wani abu mara kyawu da ya ji wa'azi sai ya dawo mun shirye yake wakilal manayin haqqun manayin ce duk manonin guda biyu duka daidai ne da wacce manai cewa abin da ya faru a yakin Uhud din da kuma ainihi bayanin alqur'ani duka daidai ne duk wanda ka dauka daidai ne Allah ya ce wala tayinu wala tanzanu wa antum la lawla in kuntum mu'minin yaqulu ta'ala musajjan li ibadil mu'minin Allah subhanahu wataala yana faɗi alhali yana mai sanya kuzari ga bayan shi masu imani yana sanya masu ƙwarin gwiwa wa muqawwiyan yana mai karfafawa li azaimihim ganiyoyinsu wa munhiban lihimamihim kuma Allah yana mai tada masu himmominsu Allah ce wala tahinu ya kuma su imani kakkoi rauni wala tahzanu kuma kakkoi bakin ciki ai la tahinu wa tab'u fi abdanikum kakku rauni a cikin jikinku ku yi karfi ku ci ku koshi kuma a zanki ayyuka waɗanda za su samu muku karfi ku zanki motsa jikinku sosai a zanki kula da biyan ana kula da zuciya kuma ana kula da jiki shi ke sa ka yi lafiya amma an ka rike guda kullum ka yi ta motsa jiki ba ka da halaye na kwarai abinda zai raba ka da hawan sukari ko kuma hawan jini saboda kan sabon Allah kake sai Allah ya baka lafiya kana ta dire-dire sai ka kare dire-dire sai ma ka je wani wuri da kake gudun sai ka ka kasa dawowa gida sai an ji an ɗauko ka sar zuciyarka ka ki gyara ta kamata yadda kake gyara jikinka kana neman lafiya ma ba likitoci suka ce ka zanki abin nan ba motsa jiki ba ko tafiya ko gudu kullum ka ci kilo ɗaya ko biyu ko uku to ka je ka tambayi malamai kuma ya kamata ka gyara zuciyarka in ka da biyu sai ka samu lafiya ka sami kwanciyar hankali a cikin rayuwarka amma an ka rike guda to kayi banzai wala tahzanu kuma kada ku yi bakin ciki fi qulubikum a cikin zukatanku a inda ma asabatkumul musiba a wurin da musiba ta same ku wabtulitum bi hadhihi albalwa aka jarrabe ku da irin wannan jarrabawa fa innal huzna fil qulubi lalle bakin ciki yana cikin zuciya walwana ala al-abdan rauni kuma yana da jiki ziyaratu musibatin alaikum yin haka ƙarin musiba ce a gare ku wa aunul liyaduwi kuma alaikum sa'annan kuma ƙara taimaka ma makiyinku ne kuke shedan bal shajji'u qulubakum kamata ya ku karfafa zukatanku usabbiruha ku ƙara ba zukatanku hakuri wadfa'u an hal huzna ku raba ku tunkuɗe ma zukatanku bakin ciki wa tasallabu kuma ku cije ku turje ala qitali aduwikum abu safara da makiyanku kar ku ji tsoro Allah na tare da ku Allah zai ba ku cin nasara. Wa zakara ta'ala Allah ta'ala ya faɗi annahu la yanbaghi cewa bai kamata ba wala yaliqu bihim alwahn kuma launi bai kamata gare su ba saboda ni wal huzn da bakin ciki wa humul alawna fi iman kuma su ne madaukaka a cikin imani wa raja'a nasrillahi wa thawabihi da kuma fatan samun cin nasara da taimakon Allah da kuma ladan wurin Allah subhanahu wataala والمؤمن المتيقن ما وعده الله مؤمن da ya tabbatar da abin da Allah ya masa alkawari min athawabi dunyawi na samun lada ta duniya shine cin nasara hawa akan makiyan Allah wal ukhrawi da kuma cin nasara na lahira la yanbaghi minhu dalika wannan bai kamata gare shi ma'ana bai kamata bakin ciki ba bakin cikin da za ya bata mai zuciya ba ko ya rauni ba dan mana dan kaga wani abu na faruwa cikin duniya kakka yi sanyi kakka kareya dan kaga abubuwa na faruwa ana cuta ma musulmi ana wulakanta su ana kakkashe su kan jikinka yi sanyi ka sa tabbas cewa akwai ranar kin dillanci ga kafiran nan akwai ranar cin nasara akwai ranar daukaka akwai ranar lamuwa akwai ranar hawa kansu kakka da kai sanyi abinda Allah yake gaya mu kenan ولهذا قال تعالى دهك الله تعالى وأنتم الأعلون كوني مفي دوكك هم بودن كافران إن كنتم مؤمنين إن دي كن كسن شماس إيمان الله قال من إيمان لوك تشيكو kira sallah ina ladan Allah ta'ala ya ce in yamsaskum qarhun faqad massa alqawma qarhun mithlu mala yace thumma sallahu dan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da wato baba su imani hakuri bima hasala lahum min alhazima game da abin da ya faru gare su na ainihi cikas da rashin cin nasara wa bayyana alhikama alazima sannan Allah ta'ala kuma ya bayyana hikimomi manya manya almutarattabati ala zalika waɗanda suke biyo bayan haka bana Allah ta'ala yana iya barin kafiri ya hauka saboda wata manufa Allah ta'ala yana iya hana ka wani abu ba dan ba ya san ka ba saboda wata manufa wa qala sai Allah yace in yamsaskum qarhun in rauni ya same ku faqad massal qauma qarhun mithluhu su ma irin wannan rauni ya taba samun sai mana in yanzu yakin Uhud an yi kace-kace da ku ai kuma yakin badar ya kuka yi awa ta an tumwa iyahun katta sawaitun filkar da ku da su kun yi daidai a cikin samun rauni walakin na kumtar juna min Allah sai dai bambancin ku da su ku kuna fatan samun wurin Allah ma layar juna abin da su ba su fata ku kuna yi ne don Allah ya ba ku lada su kuma suna yi don neman duniya bambancin ku da su kenan كما قال تعالى كما يند الله تعالى إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون إن كنا جن زاهم أبن ديك سامن كتو سوما سنا جن زافي كما يند كجي أما وترجون من الله ما لا يرجون كنا فاتا كسامو سن نصر كسامو لا داولن الله كسامو ساكما كجرا الجنة أبن سوما صفاتا ومن الحكم في ذلك ينا daga cikin hikimomin da ke cikin haka an hadhihi ad-dara cewa wannan gidan na duniya yutillahu minal mu'mina wal kafira Allah na ba mumini a cikin duniya kuma Allah yana ba kafiri cikin duniya wal barra wal fajira haka ma mutunan kirki da mutunan banza kowa Allah ta'ala yana iya bashi abin duniya wa yudawilu Allahu al-ayyama bainan nas to Allah yana zagaye kwanaki tsakanin mutane yawmul li hadhihi ta'ifa wata rana ta wannan jama'a ce wa yawmul li ta'ifatil ukhra wata rana kuma ta wasu ce kuma haka ma muke daidai kunmu ma yawa yawan abokin ka ji dadi kai ma gobe sai ka ji dadi in bai taimaka ma ba kai sai ka taimaka mashi kakkarama ya samu ya hana ka kyale shi kai ka samu ba shi kai ke da lada ba shi ba sai dai shaidan baya bari sai mun rama lana zai darar duniya domin wannan gidan da kake gani na duniya mun kabiya mai karewa ce fadiya mai wucewa ce duniya mai kare mutuwa tana nuna mana duniya mai karewa ce kuma samayya ma tana nuna mana duniya mai karewa ce samun matsayi ma yana yanzu wanda nan da shekara biyar yake da matsayi yau abin tausayi ne wanda kuma yake abin tausayi nan da shekara biyar yau kuma abin burgewa ne wanda da in ka ganshi ma ba ka san kallon shi yanzu kowa ta kake wuce ma ka ganshi ba mamaki ya dan yammo maka wani abu to haka duniya take yau gare ka gobe ga dan uwan ji bahaushe Raga bi khilafid dar al-akhirah mana yace wannan sabanin gidan lahira ba haka yake ba fa inna khalisatun lil mu'minina lil ladina amanu ita gidan lahira Allah yana bada ta tsantsa kadai ga masu imani su kada yake ba yawa mummuni babu rabon kafiri waliyalam Allahu alladhina amanu kuma Allah yana yin haka ne dan ya san waɗanda suka yi imani hada aidan min alhikam wannan ba yana daga cikin hikimomi annahu yabtali Allahu ibadahu bil azimati wal ibtila cewa Allah yana jarraba bayi shi da jarrabawa yana jarraba su da rishin cin nasara su kara da kafirai kafirai su tisu da yaki liyatabayyana almu'minu min almunafiq domin mu'mini ya hita daga munafiki li'annahu law istamarra an-nasr lilmu'minina domin da cin nasara zai tsere ga masu imani fi jami'il waqa'i cikin dukkan yakunan da za a yi la dakhala fil islam man la yuriduhu da sai wanda ba ya san musulunci ya shiga musulunci saboda mi saboda akwai cin nasara fa idha hasala ibadil waqa'i idan ya faru a cikin waɗansu yakuna da aka yi babu anwa'il ibtila waɗansu nau'uka na jarabawa tabayyana almu'minu mu'mini zai bayyana haqiqatan na gaskiya alladhi yarghabu fil islam wanda yake kwadayen musulunci da gaske bidarrai wasarrai a cikin wahala da dadi wal yusri wal usra a cikin sauki da tsanani mimman laysa kadhalika daga wanda shi ba haka yake ba wa yattakhidha minkum shuhada kuma Allah ta'ala in yace hana ku zaye can shawo yake shalladi to in Allah ta'ala yace hana ku zai hana jikin ku kafirai su taba cikin ku ba wanda zai mutu kaga babu shahidi cikin ku wannan daraja ta shahada ba ku samun ta to shi yasa sai Allah ta'ala ya sa a kashe wasu cikin ku dan Allah ta'ala ya riki shahidai a cikin ku wa za'ilan min ba'd al-hikam wannan ma yana daga cikin waɗansu hikimomi لأن شهادة عند الله domin shahada a wurin Allah min arfa'il manazil tana daga mafi ɗaukakan darajoji wala sabila linailiha babu hanyar da za a bi a same ta illa bima yahsulu sai da abin da yake faruwa min wujudi asbabiha na samun dalilanta fa da min rahmati bi ibadil mu'minin wannan yana daga cikin tausayin Allah ga bayan shi masu imani an qayyaba lahum min al asbabi cewa Allah ya kayyade masu dalilai ma takrahuhun nufusu abinda rayuka ba su so ko ba haka ba fada ba mai san shi yaki ba mai san shi sai in ya kama ba yadda za a yi liyuninahum domin Allah ya saman masu ma yuhibbuna abinda suke so min almanazil alaliya na gidaje madaukaka wannan imil muqim da kuma ni'ima da wamammiya wallahu la yuhibbu zalimin Allah ba ya san masu zalunci alladina zalamu anfusahum wadanda suke zalunta kansu Allah ba ya san su wa taqadu anil qital fi sabili haka wadanda suka yi zaman su suka yin yaki a cikin ya Allah Allah ba ya san su wa ka'anna fi hadha ta'riban bi dhammil munafiqin kamar da a cikin wannan akwai jirwaye mai kama da wanka game da zargin munafikai domin su ne suke zama ba su tsaya wurin yaki wa annahum mubghadun lillah cewa abin kyama ne wurin Allah wani ya za sabbata humanin kitali fi sabili don haka Allah ta'ala yake sanya musu nawa daga tafiya yaƙi a cikin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wala waradul khuruja la haddu lahu udda da sun yi nabin fita to da sun yi mafitai tanadi na musamman walakin kariya Allahum bi athahum sai dai Allah ta'ala ne ya kyamaci hitarsu fa sabbata sai Allah ya sanya musu nauyin fita wakila ma sai aka ce masu uqudu ma alqaidina ku zauna tare da masu zaman gida domin ko kun teba abin da za ku yi Allah ya kiyaye mu da munafici Allah ka daga musulunci da musulmi kara mai daukaka ya Allah Allah ka daukaka tuta addinin musulunci Allah ka ci gaba da sauka mana da nema mai albarka ya Allah Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah karba mana asiri duniya da lahira rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين